السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقصوني وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقدادي فريد الدهري على الإدلاكي حاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا أهمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله منا tambayan da aka yi wa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu za mu koma baya kaɗan wasu altuwar muna zama ɗari da saba'in da tara وسألته رضي الله تعالى عنه عن قوله من اجتهد وأصاب daga nan ne saboda karatun ya bamu abin da ake nufi man ijtihada wa asaba wanda ya ijtihadi ya dace falahu ajrani yana da lada guda biyu wa man ijtihada khata wanda ya ijtihadi ya kuskure falahu ajrun wahidin yana da lada daya ba iri ɗaya ba ne jawar ma'ani ba ya yi daidai a bugun daban-daban ne yanzu a nan kukanku bugun kala nawa ne kowane ga faɗi nawa ya jefa ku cikin abin nan sifili na biyu shafi na ɗari uku da arba'in da takwas to ta ina za ka yi ka yi bugun jawar ma'ani ba a san adadin shi ba wannan sabon bugu ne wannan shi kansa bugun wannan da aka fitar da shi ya sha bamban da wani bugun domin wannan bugun asalin wanda imamun hassan sise yi na ka gani ko to ka gani ko to kaga wannan shi ne bugun farko sannan yan kasuwa da ya shiga hannunsu su kuma nasu bugun daban wannan kuma in suka fito nasu bugun daban da to kaga haka abubuwa yake ka gani shi da ji shi yasa zai zuwa da nashi to ka gani to za ta rikitar da mutane ne wanda ya bi dai ya gani eh a fajaba radiyallahu anhu shautu jani ya amsa bi qawli al kalamu ala ikhtilaf al mujtahidin shi maganan ijtihadi shi ma magana ce wanda aka samu is sabani a wajen mujtahidan radiyallahu anhu fi qawlihim a cikin maganar su man ijtihada wa asaba wanda ya ijtihadi ya dace falau ajrani yana da lada guda biyu wa man ijtihada wa akhta wanda ya ijtihadi ya kuskure falau ajrun wahidin yana da lada daya ijtihadin ake son ka gane wa indahum a wajensu annal musiba wahidun wanda ya dace mutum ɗaya ne ila ƙarshen a ƙawalihin maganansu gaba ki ɗin shi tijani ya tare maganan malaman usulu ne gaba ɗaya sai ci to duk gaba ki ɗayan malaman usulun gaba ɗaya wanda ya dace guda ɗaya ne kawai wa manin ta hada fa asaba huwal musibu shi ne magana kawai ya tattara ilimin ne ya ajiye shi waje kamar yadda tambaya kaza to qala sayyidina radiyallahu anhu sai shi wajen ya sake magana ce al kalamu ala hadhihi al mas'ala magana akan ijtihadi min al-ijtihadi kada yace al-ijtihadu abin da ke nufi da ijtihadi ko hukumun fin nazilati shine abin da zai fado haka kawai hukuncin wani abu ya fado a ce me hukuncin coca-cola ai babu zamanin annabi babu zamanin sahabbai babu zaman to saboda haka ai nazili ne tunda babu a wancan zamanin an samu hukunci ne irin na wancan zamanin to ai ijtihadi me hukuncin grisa candy wasu yaran yanzu ba san shi ba tunda ba a yin sa to nazili ne saboda haka ijtihadin da za a yi a kansa ne amma me hukuncin nabizi giyan giyan giyan dabino an sani tun zamanin annabi Muhammad saboda haka ijtihadin ka a yanzu akan wannan ba ijtihadi bane saboda akwai nassi yayi duk nassin da ya kai nassin hadisin annabi ne ko ayan qur'ani yayi magana ko nassin annabi yayi magana saboda haka babu ijtihadi cikin sa duk abin da ake ijtihadi a cikin sa babu shi tun zamanin awwalu ne sai ce hukumun na tin najilat la nassan biya ba nan shi a cikin ta bi ainiha da idanta an tariqil istinbadi tana zuwa ne ta hanyar istinbadi za a zo ne a duba malamai su yi hukunci yaya aka yi coca cola ya zama halal ya aka yi girita canji ya zama halal ya aka yi sai a dinga abin shi dai dai dai dai dai dai shi yasa wannan ya sai maka non alcohol wannan kuma ya maka shiru ka sha kawai eh wai malaman sun yarda eh haka ne yayi eh wannan kuma ana jayayya sai ka maka non alcohol to kaga non alcohol kenan alcohol yana daga cikin muskiratu a duk wannan yanayin ma'amala me ake za mu shiga wani abu an gane لا نص فيه بعينه على طريق الاستنباط وهو أخذ الحكم للنازلة الحادثة أنا yin hukunci ne ga abin da ya zo hadisi wato fararen abu fararen abu ai an dinga yi kenan an dinga yi kenan ila yawmil qiyamati yanzu akwai abubuwan da aka fito da su yanzu misali zamanin manzo Allah akwai chocolates taruwan chocolate a duniya na ji daga ƙasar England ne. Aka dinga modernizing ɗinsa, aka dinga modernizing ɗinsa, aka dinga modernizing ɗinsa, aka dinga modernizing ɗinsa yanayin mutane. Har aka zo aka sa shi a cikin abin nan. Ka zai kama da alewan mu kenan. Amma mu alewan mu saboda mu san ha'inci ba, watakila kaga suga ake narkawa. a yi ta jan shi a yi ta jan shi a yi ta jan shi a yi ta jan shi a yi ta jan shi a yi ta jan shi sai ya canza wani kala malaman da su dube shi za a iya shan alewa eh alewa halal ne to za a iya shan wancan eh shi ma halal ne to sai aka ci tushi nan ai duniya ta kai ana shigar da abubuwa saboda tunda abu ne wanda zai bace a cikin abin da za ba yanzu a cikin chocolate akwai giya ba sai ka kurɓa ba tsotsa za ka yi kawai ka bugu. To za a iya cewa dukkan cakulet haramun ne saboda zuwan wannan sai ta sai an ga wannan an san yaya yake. Sai a kira masana abin a tambaye su, saboda ka kula da musulmai a wannan fatisin wanda su faɗa muku ko kuma za a shigar da wani cikin ku kamar yadda shautiyani ya yi. sai ya sa almajiransa ya je ya shiga cikin ma'aikatan don ya san me abin da ya zo masa da labari tun da ba shi da amnu wa'incan suna da manufan da za su yi na cutarwa to shi kuma bari ya sa nashi nashi ai nashi ne zai iya zuwa masa da amana da aka zo da shi ya ce masa ai babu wani abu ba da kashin alhanzir ake yin wannan sugan da suke shan shayi ba ya ce to mun bai shi saboda zatin Allah kuma ba za mu dawo kai ba misali wannan abin da kori ba kori ba farin ajino lokacin da ya shigo aka ce da suga yake wanda ke zaka kaniya aka ce a'a ce to ku zo a yi wankin farin kaya da shi in aka wanke farin kaya yana ƙara fiyar sai aka ce a da ƙashin alade ake an kai an kawo to mu da mun ji an yi shiru muka yi shiru isa to mu mu san me ya halatta ko bai halatta ba amma mun ga an mana shiru mu muka yi shiru ko ba ka bane da amma ai an yi an yi tattaiwa da kawowa akai to za a iya cewa malamai sun iya fitar da nassi sun yi ijtihadi akai ya tabbata ne shirin su kawai sai muka yi shiru to haka abubuwan yake to hadisi kenan to anan ne ake ijtihadi anan ne ake ijtihadi to abin da yake nufi kenan akhdhal hukumul nazila al hadisa min nassin a ce akhdhal hukumul nazila al hadisi min nassin daga nassi min kitabin aw sunnati li illatin jami'atin bainan nazilati a ce akwai wata illa nazila a cikin wanda ta sauka kenan wa zalika nasu mustanbidun minhu al-hukm wa wannan nassin shi aka fitar da hukunci wa ma ma nassallahu alaihi duk abin da aka ce Allah ya ce au nassa alaiha rasuli ko kuma manzo Allah ya ce falaysa ya ijtihad ba ijtihad cikin sa wancan ku ne za ku ijtihadi ku yi istinbadi ijtihadi istinbadi ijtihadi istinbadi misali ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا ومن يشاكك الرسول da aka zo da yi ijtihadi ana san an san alkitabu qur'ani kenan an san as-sunnatu hadisi kenan to ittifaki kuma ina ku same shi wannan wannan zamanin farko kenan imamu al-haramain sai ya shiga cikin daki sai ya ce a kulle shi ba zai fito ba in ba ku ji na buga kofa ba kar ku bude ne ya a kulle shi ta baya ya shiga ya dauki alqur'ani ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi sai zo daidai nan wa man shaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilal mu'minina sai buga kofa abu da aka bude ya ce ga gurin da muke da dalili duk abin da muka haɗu muka ci halal ne to Allah ya yarda da mu in muka ce haram ne Allah ya yarda da mu in kuma mutum ya ki zai shiga wuta wannan dalilin zaman ittifaki kenan imam al-haramain kaga ai ijtihadi ne saboda ba nassi karara wanda zaka iya ganewa amma da ya shiga nassin to istinbad shi ake nufi yake bada shine abin da nan cewa ne yake magana ba ka san karatun kawai ka wuce shi a guje ba a allazina yastanbizuna ahkamahu ka fitar da hukunci a cikin siririn guri kuma ka nuna ba da zai da kai gashi ka fito da shi mutum ya yi musu ya shiga kamar istin baɗin shau tijani na shekaran jiya akan walwadi da ya ci yurdi inna auladihinna haulaini kamilaini malamai sun karanta sun karanta da yawa amma sun ce in dai mata 'yar gwamna ce ko 'yar shugaban ƙasa ce ko 'yar mai kuɗi ne a garin wanda in ta ce ba za ta shayar ba ba dole ba ne ta shayar wato sharifatun ɗaukaki shau ne ce karya ne ba wata 'yar gwamna ko 'yar shugaban ƙasa ko 'yar wani mai kuɗi kowa ce ce ita shayar da ɗanta farilla ne daga Allah ba malamai ne da su yi intifaƙi su ce bai kamata ba ta san wannan dan ta dan ta bayar a sharar ba wai ta fi karfin shayarwa ba ne ba ta fi karfin umarnin Allah ba domin Allah ya ce wal walidatu da uba da da da uwa da uba su ne za su shayar to kaga miji me yana shi shayarwan kawo abinci ita kuma me yana ta ba da nono saboda haka dole za a iya cilin za ta ce girman kai ya kai ba wanda ya isa ya sa ni in shaya sai ce shari'a ta yadda sai ce na hakimi na alƙali ga gurin ku wannan ta raina addini wannan shi ne shugaba shi ne abubuwa to kaga iskin baɗi ne ai duk sauran sun yi istinbadi amma da suka zo gurin su suka makance shehu jan da ya zo sai ya buɗa ya ce gashi nan kuma a cikin malikanci shi kadai ne ya kawo wannan hukunci ana ganewa Allah ya gano da falas biya ijtihadun in nasi yazo daga Allah ko daga manzo Allah babu ijtihadi kama huwa ma'ruf inda al-usuliyin malaman usulu su suke magana akan ijtihadi in aka ce maka usulu in aka ce maka furu'u da bambanci su malaman usulu su ne suke kafa furu'u malaman ilimin usulu su bincikensu su ne masu istinbadi su ne masu istinbadi malaman fiƙiu kuma su ne abin da aka faɗa suke magana a kai alola kaza ne inda ka yi alola ka yi da ruwa su ko malaman usulu yin ce maka wani irin ruwa ruwa ya kasu kashi nawa akwai nazilin akwai nabitin akwai mai sauka daga sama akwai mai buguwa daga ƙasa to wani ruwan sai su malaman usulu su ne za su ce maka duk gunda ka ga ruwa mai sarki ne duk gunda ka ga ruwa mai sarki ne hasa to in haka ne me yasa ake cewa wani wani ruwan bai halatta ai wani abu ya ce najasa ce ta same shi ba shi ya samu najasa ba a'a shi duk gunda ruwa yake mai tsarki ne amma in ka ji an ce ba za a aiki da shi ba to wani abu ne ya sadu da ruwan amma asalin ruwa mai tsarki ne to usulu kenan su suna faɗa maka asalin yadda abu yake ne su kuma wannan in aka koro musu su ne malaman fikihu to su kuma za su faɗa maka eh haka muka fahimta haka muka fahimta haka muka fahimta Allah ya su maƙalar radiyallahu anhu sai shaudiya ne sake cewa wannan wazilul waqi'ati minha nazili abinda ya sauko waqi'i minha ma waqa an-nasu fiha bi ainiha shine abinda nassi ya faruwa kai kurukuru min alqur'ani daga alqur'ani aw min qawli sallallahu alaihi wasallam ko daga fadin manzo Allah sawa'an daidai ne kana hadha an-nass ma'luman inda an-nas shin wannan nassin mutane sun sani aw kana mansiyan lan yanqulu adam ko kuma an mance da shi babu wanda ya kawo riwayansa wa min nawaziri daga cikin abubuwan da suka sauka ma lam yaqafihin nas akwai abubuwan da ba a samu nassi min Allah daga Allah ba wala min rasuli sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ba ma ma wa qa'atihin nassu amma duk wani abin da aka ce nassi ya zo kaman hamuru alhamuru wal maisiri wal ansabu wal ladlamu rijsun min amali shaytan fattanibu saboda haka baka da wani ijtihadi ka zo inda aka hada mana giya babu saboda nassi ya zo ba za ka ce a ijtihadin mu ba babu Allah ya riga ya ce Allah ya ya haramta hamru mai siri caca lido duka wa'annan babun su haramun ne haramun ne an gane ko to fa ma mawaka fi nasu duk wani abin da nassi ya zo masa wa kana ma'aluman ana sane da shi baligan lil khalqi kuma ya isa wajen mutane fa ya lazamu alwuquf inda hu fi tilka an-nazilati da da dole ne ka tsaya gurin da aka ce kawai qala Allah qala rasulullahi to magana ya kare yawa wal hakimu alladhi hakama bihi wanda ya hukunci da fi tilka an-nazilati a wannan abin da ya sauko bi zalikan nassu da wannan nassin yusamma hakiman bil haqqi sai a ce yayi hukunci da gaskiya wal hakimu allazi ta'adda hakimin da ya tsallake zalikal hukumu wannan hukunci al mansus fi nazilati wanda ake kiran an ga nassi ga komai da komai saboda kana gadaran kai mai hukunci ne ka zo ka tsallake nassin yusamma hakiman bil jawri sai a ce mara adalci ya yi hukunci da zalunci shi ne jawo. Suma huna bahasun fi haɗin nas, sannan nan kuma akwai wani bincike akan wannan nassin insurance yani bimma ya kuna ala rutubati ahlil sahih shi nassin kansa menene matsayinsa nassin kansa menene matsayinsa yana da wata martaba a ahlul sahih fi naqali yaya masu cirowa suka ciro shi ingantacce ne wa balaga haddin tawatiri ya kai haddin tawatir haddin tawatiri kamar mu ce dukan mu nan mun ji hadisin daga annabi mun kai goma eh mun tu goma to daga kan tara zuwa goma in riwaya ni na rawaito halifa ya rawaito muhammad ya rawaito haka mun rawaito su haka to duk wanda aka ce sahabbai kamar haka sun zo da shi ga annabi kana cewa baka yi ka fita daga musulunci kada shine martabata ahalin sahihi balaga hadda tawaturi kenan daga nan har riwaya ya kai ɗari ana kiransa tawatur in an ce hadisi tawaturi ne to kana magana a kai kace baka yadda ba shi kenan ka fita daga musulunci kuma baka yi saka cewa ta kake ba ba ba wasa da Allah shi yasa ake ga ake son a gane in an ce abu kaza sahihi ne to zaman ka lafiya kai shiru kawai wani wayo ka dawo da shi da kake bukata to za ka shiga babin halaka ne ka shiga ka hauke kirkira eh sai abin da hali yayi Allah ya kiyaye faman hakan bi khilafi amdan wanda ya hukunci da sabaninsa da ganganci kafara ya kafarta. Wa minan nassi daga cikin nassi wanda na faɗi sahihi kenan ko? Ma huwa habaruhu habarul ahadi. Shi kuma labarin nassin mutane ɗaya ne. Ahad. Mutum ɗaya ne ba tare duka mu ce ni ma na gurin ni ma na gurin ni ma na gurin ni ma na gurin ai ana yin haka. Kaman bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin sayyidina Abubakar Siddiq an zo da a bada zakka amin gado ya ka ce to ga masu cin gado kuma ga kaka sayyidina Abubakar ya ce ni ban taɓa sanin manzon Allah ya ba wa gado da kaka ba, sai Muhammad bin Musulmi sai daga hannu. Ya ce, Ni ina nan lokacin da manzon Allah ya ba wa kaka sudisi. Kun ga ɗaya? Sai wani ya sake tashi ya daga hannu ce, Ni ma ina gurin lokacin da manzon Allah ya ba wa kaka, suka ce ya ba wa kaka sai na ba wa kare ce, To me ya bayar ya ce sudisi. Wancan ma ya ce sudisi. sai ce alhamdulillah na gode wa Allah da aka isar da saƙon manzan Allah wajen wakilin manzan Allah dalilin sa wannan gina amma kaga habar lahadi ne amma kuma ga shi ta to shi kansa yana kaiwa haddin tawaturi lokacin da wannan haddin yake faruwa za a yi yaƙi manzo Allah ya yi yaƙi ishirin da biyar ne ishirin da bakwai ne wanda ya fita arba'in da biyar kuma turawa yi ana kiran shi sariya to wanda yake fitan ko wanda yake turawan ba duk sahabbai yake tura sojin yaƙi ba sai ce to na raba nan ku nan ku bi kai abdallah kaje kai ne shugabansu kaga wannan ana tare da su to a nan ɗin kuma a ce to ku je kasuwa ko kuma ku yi kaza sai zama wanda suke tada su ba yawa hukunci zai zo wajen manzo Allah shine hakimu shine shari'u sai ya hukunci halifa ne kawai kenan ba wanda ya taba kuma kowa ya watse wannan yana kasuwa wannan yana gona wannan yana wajen yaki to kaga wanda aka yi shi shi ya sani saboda haka kuma ba dole ba ne a sake maimaita wannan abun a gaban sauran saboda haka shi kadai zai lura ba kamar inna mala amali bin niyati wa inna mali kulli mar'in ma nawa sai na umar shi kadai ya rawaito wannan hadisin shi kadai ne ana fahimta to irin wa'annan kaga idan wani kuma sai ya zama ranar shi kuma an kaɗa shi cikin wani wani sabdan sai a ɗaukaka kai kuma sai a zaunar da kai kusa da annabi kai kuma sai ka kalla wannan ne yasa Abdurrahman ibn Sakharin Abu Huraira tun da ya musulunta a Hunainu bai taɓa rubuwa da manzo Allah ba wannan yasa duk abubuwan da aka yi caccabki abubuwa a gaban manzo Allah wanda saura ba su caccabka ba saboda bai da nauyi bai da mata shi yasa wasu suke ganin cewa Abu Huraira ma bai yi aure ba ya yi aure Miqdad bin Aswad yana daga cikin surukansa eh kwarai Abu Sa'id al-Khudri Sa'id bin Musayyib I'm sorry ya kuri kwakwalwar ce take yawo da yawa sai da zurma sai ai sulikin abu huraira ne shi yasa suke cewa marasir na sayyid ibn musayyibin hadisi ne sahihi ka san marasil na hadisi shine masu kida an sahabi au sahabiyayi ka ce ka ji daga manzon Allah in aka duba kuma lokacin da aka yi annabin kai kuma kana yaro ba kama musulunta ba ko baban kama bai musulunta ba sai ka lokacin ka ji da manzo Allah ya ce to a wani lokacin shi ake kira marasilul hadis in ka koma bangaren ulama'ul hadis kenan to irin wa'annan yanda abubuwan yake saukarwa kowane gida masu hadisi akwai abin da ake faɗa masu fiƙiwa akwai abin da ake faɗa masu usulu akwai abin da ake faɗa nuhatu akwai abin da ake faɗa in aka ce nuhatu ana kiran tarin masu luga suna ciki in aka zo aka ce gashi na dai kowanne ana ware shi wannan kuna hade da wannan wannan kuna hade da wannan to amma ko me kuka faɗa a naku in kuka zo in suka ce kaza muke nufi ba wanda ya ce ƙarya ne mu ai tuna muke mu haka muka faɗa saboda haka kuma dole ku dina ba haka ake ba maslahan su za su duba su gani me ya haɗa maganar sai a ba da shi sai su tafi akan haka to wa balaga haddu tawatir shi kansa hadisul ahad din habarul ahad din shi ma ya kai haddu tawatir aka samu mutane tara zuwa mutane goma sun ji faman halafahu shi ma in ka saba shi aidan kafara ka kafirta kaga ya zamo daidai da sahihi kenan shine ahlul maratibin da shirjani ke magana kala awwali kamar na farko wa minan nususi a cikin nassosi kuma ma nukila gariban akwai abin da ake kiransa garibun wannan mafiya yawa zaka ga nisa'i film nisa'i hadisun garibun nisa'i ne ke kawo ya fi kawo ko hakim ma yana kawowa mustadrak fa baka gariban zaka ga hadisin ba ko ne lam ya tawatar bai zo tawaturi ba amma gashi ya zo garibi ne in aka zo aka faɗi hadisin sai kowa ya rikice shi bai taɓa jin wannan ba duk sauran kuma kowa ya ji bai taɓa ji ba amma kuma ga maganar irin na manzo Allah to garibi kenan walam yustahar kuma bai yi shuhura ba ma'ana ba a san shi da yawa ba فمحادث هذا النص idan hadisi ya zo garibi sai aka zo aka ce kai ni fa ba zan kareta ba amma dai ba zan aiki shi ba to la yukafaru muhalifihi amdan wanda ya wanda ya ki yarda da shi ba za a kafirce kafirtar da shi ba sabanin hadisi sahihi da sabanin hadisil ahad wanda ya kai mablagar tawaturi ma al'ilimi tare da ya san ilimi ne, yanzu misali, wannan hadisin, barin kawo hadisai guda biyu wanda muka san su a hadisi amma akwai maganganu a kansu. Inni arabiyun, wal ƙur'anu arabiyun, wa kalamu ahalil jannati fil jannati arabiyun. to hibbul arab lissasin ni balarabe ne Qur'ani larabci ne magana yan aljanna a aljanna larabci ne a hadisi yazo amma ba hadisi bane ba hadisi bane amma kai maganan ba ta yi daɗi ba kuma ƙarya ne amma haka annabi ya ce shine hadisi annabin ne ya ce ko waɗansu ne suka ga abin haka suka faɗa kuma ya zo a matsayin hadisi to irin wannan kai baka isa kareta ba to amma an kace hadisin annabi a kana sanar da mutane dai annabi haka yake to wannan ba komai gaskiya ne amma annabi ne ya faɗa kamar yadda ka faɗa shine malamai suke da kunshin mark a cikin ibrizu na dabbagi na fara rikicewa da wannan shi ibrizu na dabbagi wani waliyi ne wanda aka yi shi abdulaziz dabbagi tsakanin sun shau tijari shekara talatin ne sai da ya rasu shekara talatin tukuna Allah ya karɓi ransa amma yana daga cikin waliyyai da suka girgiza duniya kuma bai iya rubuta sunan shi ba rubuta sunan shi ba zai iya ba su ban shi kamar yadda na gaya muku ba zallan karatu ba ne aiki ne ba zallan karatu ba ne ana samun waliyin da zai rike duniya amma ba zai iya rubuta sunan shi ba kuma kai kuma ka zo da duk karatun duniya mai ba ka wahala kuma ga shi nan ka gwada ka ji kamar alil hawas ummi ne la ya rubuta kitaba wala likitaba ai kira'a kamar abdulaziz dabbagi ya ce kana zaton akwai wani bera a duniya da kuliya za ta ci bera a duniya ban sani ba a duniya eh kana zaton akwai wata kuliya da za ta ci bera a duniya ban sani ba ai muhalli ne na khilafa amma ga shi ba zai rubuta sunan shi ba an tafi da ta ce kai mun san baka iya karatu baka iya rubutu bai ce haka ne kamar me kuke so ce ya za ka bambance mana hadisul kudisi da nassin qur'ani ya ce karanta in ka karanta sai ce maka wannan qur'ani in ka karanta wannan ya ce maka wannan hadisul kudisi ne in ka karanta hadisi manzala ya ce wannan hadisi ce ya kake kake gane ya ce akwai bambanci wajen haske daga bakinka to ya kake kake gane wannan hadisin annabi ya ce kuma ka gane wannan hadisin annabi ya ce zai ce duk abin da kace kala rasulullahi in ka faɗa sai na ga hasken daga bakin ka ya dangana da kabarin annabi Muhammad idan ka faɗa na ga ya tsaya chat na san ba annabi ne ya faɗa ba so ka su zai na bune to haka abubuwa suke Allah ka ba mu ilimi albarka ka ba mu albarkacin bayan Allah salihai walakin alai ismun azimun sai dai mutum yana da zunubi a kan me shine garibul hadisi wa man kana minan nususi abin da ya kasance daga cikin nassi lam yakhraj li wujudin asalan amma ba a same shi an fitar daga shi daga cikin nassi ba ko gaba daya wannan siya aka mantar da shi aw haraja wannan sai ko an fitar da shi aka mance da shi fa haza yalzamu lahu hukumu bihi shine hadisin da manzo Allah ke cewa idan wani ya zo da wani abu kaman wanda ya yi zara suke cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa min fahuwa to man ahadasa ya suka dauki misali kaman dariqa sai suka ɗauke shi hadisi ne sai suka ɗauki sai suka kalli shehu tijjani ba su kalli shekarun la ila illallah da istighfari ba sai suka kalli shehu tijjani yaushe aka haife shi sai ba a kalli aikin da yake yi shi shehu tijjani ya zo ya samu aikin ne ko kuma a zamanin ya kirkiro aikin to sai suka kalli kawai abin ya bayyana a wajen shi saboda haka tun da ya bayyana kansa kawai duk wanda ya yi ɗariƙa kafiri saboda ne sace to ai ainihin ma sunan shi ne sai suka sake kallon shekarun haihuwa sai su ba su kalli innamal a'malu bin niyyati ba a muna karanta wazifa ne اللهم إني نوت أن أتقرب إليك بتلاوة هذا الورد اقتداء بالشيخ أحمد التجاني hanyar da shehu tijani ya gada na gadan niyya din nan daga nai shi ma muna kwaikwayon shi saboda yadda ya gada wannan hanyar ikitida a bi ɗariƙati ba da shi ba a da hanyar da ya sai aka ɗauke shi kawai sai aka tsaye da shi iyakan nan kawai aka yi ta tura iyayen mu wuta aka yi ta tura su wuta kaga ai akwai rashin fahimta ba wanda ke istighfari da shautu jani ba wanda ke yin istighfari salatu wa annabi shautu jani ba wanda ke la ilaha illa shautu jani amma shautu jani ya rike istighfari ya rike salatu wa manzo Allah ya rike la ilaha illa Allah ya sanar da mutane sai aka ga me Allah ya dora shi akan wannan aikin ya kai zarwatu sanani ya kai kwalkoli a cikin Allah to mu ma za mu bi wannan hanyar da ya bi dan mu ma mu kai shi kenan don ka ɗauke shi kace bidiya ne ai ka ka sha wahala to akwai akwai ahadisul mundarisa hadisi ne amma dai na amfani da shi dalili daurul ayyam shi Usman dan Fodio zuwan sa Najeriya shi zo da musulunci ne Shehu Tijjani ma ya girme shi da shekara goma. Zamanin su ɗaya da da Shehu Tijjani. Shehu Usman dan Fodio ba? Eh kwarai da gaske. Zamanin su ɗaya Shehu Usman dan Fodio. Amma Shehu Tijjani ya girme shi. Da ya zo Najeriya kafin zuwan kafin a haifi Shehu Usman dan Fodio musulunci yana Kano sama da shekara ɗari bakwai. Amma musulunci ne da ya dinga tafiya malaman suna mutuwa suna mutuwa suna mutuwa ana shiga musulunci sai zamo arewa ga baki ɗaya sai musuluncin ya koma bori sai aka koma harkan jinnu to sai zamo bori bori kamar shine addinin hausa sai sa maganan maganan shi usman in ya zo ba za ka ya ce kafirci zai ce bidiyatun bidiyatun bid'atun bid'atun in ka ji an ce mutum dan bid'a ne anan ne za ka gane yan izala condemn ne in ka ji sun ce yan dariqa yan bid'a to a ranar sun yarda kana musulunci in su kuma ce maka mushriki to sun fitar da kai daga musulunci ba su yi intifaki ba ai ba karatu suka shigo da karfin siya suka shigo da sun shirya suka suka shigo to ba ka ce wa mutum ka bashi wannan martaban guda biyu ka ce ɗan bidiya mushriki ai san ka jahili ne ai ɗan bidiya ɗan bidiya kawai duk wanda kace masa ɗan bidiya to yana cikin musulunci wani abu ya saba duk wanda kace masa kafiri kuma baya cikin musulunci to kuma sunan mu habbo bi hajji a wajen shehanan su ko mun farin gemun sa wannan sunan ne guda biyu kuma ba yadda zai gyara ya riga ya taba ya taba duk alam din duniya sun san wannan sunan ake kira mai shi da kuma jahilci ne dan bidiya mushriki dan bidiya dan bidiya in aka ce maka dan bidiya to kana cikin musulunci amma ka saba in aka ce maka mushriki kuma baka cikin addinin musulunci shigowa za ka yi an gane to kaga shi Usman da ya zo yana faɗan duk littattafan sa ga bidiya bidiya amma ba kafirci ba bidiya bidiya saboda ya samu Hausawa suna musulunci amma irin na gado ba irin yadda annabi ya zo da shi ba. Saboda haka maganar bidiya bidiya bidiya cikin littafin sai yawa amma ba kafirci kafirci kafirci kafirci ya ya nuna maka kenan akwai musulunci kafin shi an fahimci abin nan ke nufi to abin da ya zo da shi ya yi ta dasawa to shine ba da indirasi hadisin da yana nan amma kuma an yi wasa saboda haka yanzu ya zo ya dawo da shi saboda haka indirasi ba da ba da mu eh a hayahu ba da indirasi kenan to wannan shine abin da yake nufi fa hadha yalzamu al-hukum bihi dole ne ai aiki da ya zo da shi fi nafsul amri akan abin da ya zo da shi wa in lam yablig ko da bai isar ba summa innal wusula ila hadha an-nas idan mutum ya sadu da wannan nassin mu'taziran yana mai uzuri la yamkinu al-wusul ilayhi bi wajhin ba zai yi ya da shi ta wani fuska ba wa wajaba ruju ila al-ijtihadi sai koma babin ijtihadi kenan summa innal mujtahidin su masu ijtihadi idan talabu idan suka yi sabani fi hadhihi nazilati akan abin da ya sauka hukunci ko a sahaban manzo Allah akwai ijtihadin su na sahabbai akwai ijtihadin su sannan ijtihadin yana zuwa gwargwadon gari gari idan zazzabi mai zafi ya sauka a Bauchi sai zazzabi mai sanyi ya sauka a Jos to malaman Bauchi hukuncin da za su yi da irin maganin su ya sha babban da malaman Jos irin hukuncin da su yi akan nasu idan malamai suka yi ijtihadi suka ce za a yi amfani da kaza wannan abin kuma baya cikin addini a bangaren magani ne to shi kuma abin da ake amfani sai a ce bangaren dibbu ne saboda magani ana yi da fatan jaki ma za a yi da kashin jaki magani za a yi da kashin alhanzir magani za a yi da kashin mushi magani za a yi duk za a yi ana yi kuma shi ɓangarensa sai a ce min babin darura ce ne ta bihul mahazura shi ya sa duk wani masu haɗa magunguna ba halin ka shiga gurin ba zallan itace ba ne ba za ka sani ba su fana da sauransu nan an tambaye ka me ake yi da shi in ka san na garin ku na wani garin ba irin wannan ɗin ba ne amma sunan shi fana da misali sai kuma ya kuma dama a nan abin da zai baka ilimin guda biyu ne al'ilimu ilimani ilimul addiyani wa ilimul abdani ilimi biyu ne ilimin addini da ilimin jiki doktanci kenan shin malamin hadisi ko mahaddacin ƙur'ani za ka yarda ka je ka kwanta ya farki ka? saboda ai akwai Allah malami kwararre kuma Allah ya yarda da shi mai bautan gunki shi kuma a bangaren abdanu sai zo kai da kanka kana ganin shi kaga waraka yana sa wannan farin rigan ya sa wani dan alkalami a nan ya zo ya kalle ka ya kalle ka ma muzurai ya dan gyara gilasin sai ka ce babban dokto kuma ka yarda da shi haka kuma abin yake ya faɗa malamin ƙur'ani ya faɗa shi malamin ƙur'ani ya faɗa yake ku saurare shi ta bangaren addini in bangaren lafiya ne Allah ya ce karku yadda da shi jahili karku yadda da shi su ce shehin garin mu a ce ba yadda da shi ba kaza kaza ka bi ka bi wancan din ka sha wahala ko ka tafi lahira saboda ba muhallin sa bane wannan bangaren ba a wannan binciken a gurin wannan ne ake binciken a gurin to dole sai an san wani in mutum bai sani ba haladu amalan salihan wa akhar sayya to sunan shi ma hukaci kawai ba zai bada abin da ake nufi kuma ba za a zauna lafiya da shi ba to babin ijtihadi ai na sha faɗa hukuncin mu na Jos in aka dauke shi aka dora shi a Kano ba za a zauna lafiya ba in aka dauko na Kano aka zo aka zo aka zo mana nan ba za a zauna lafiya ba gashi a arewa muke to ko a Hausa ka dauki Hausan Zaria da Sokoto da Kano in aka zo wani wurin in ka yi maganan ka samu sankwatawa ka faɗi wata kalma duk zai sun kalle ka kamar arni kuma gashi nan magana ce kawai amma duk kana faɗa ya su kalle ka shi ma aka kai wani labarin ya faɗa duka wace kun kalle ka ta kaga wannan iska mutane haka ko ba iskanci bane amma kuma la'ata ne kuma duk kowa yana musamaha zai ce wannan irin maganar hannu. To yaya ka gane irin maganar su ne su a gurin su ba laifi amma kuma ka ɗauke shi ka yi amfani shi akan kowa. Wannan shi ne bangaren ulumu saboda haka a wannan ne ake samun bambanci wajen ijtihadi akwai ijtihadil mutlaqi akwai ijtihadi muqayyadin akwai ijtihadin da ake yin sa in aka zo akan addini in aka faɗi abin to wani gurin ba zai yi ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba yanzu yadda za mu yi wani hukunci na addini a nan in ka je in ka je abin in ka je kudu nan in ka yi wannan duk sai a fasa musuluncin ma gaba da su ba za wallahi Allah har yanzu malamai daga kudu sun san musulman kudu in ya cuce ka shi ba ya cuce ka bane ya fi kawayo ne kawai duk abin da zaka yi shi ba cutar ka yi ba kuma yana ganin ko ya je lahira Allah ba zai komi ba me ya hana ka yi wayo irin nashi ka kwaci kanka haka ne domin ko kana zuwa nan sai ya ce maka daidai to shi kenan a bar maganan wayo shin Allah ya ce ka ce wa yake ka kawo maganan Allah nan wajen nema ne aka ce shi mata wajen nema ne to irin wa'annan saboda aka sai a duba irin ijtihadin su da gurin sai a saukar musu daidai su kuma sai Allah ya mu'amala da su irin nasu in mutum ya kasa ganewa ka je ka kashe gwamna na ce gwamna mutum ne ba gwamna ba ma kashe soja sai ka dace ka kashe mutane goma ko ka kashe a america ma ka kashe mu a nan a kashe musu ɗaya suna ganin yana daidai da nawa ne ba daidai da mutane ba ne haka amma kuma mutum me suke nufin wai amfanin da yake da shi ya fi amfanin ku to in jari yana duba irin wa'inda suke da wannan amfanin da wa'inda suke da adanan amfanin amma duk sunan su mutane don aka zo ya ce to in aka ce za a kashe shugaban kasa to gara a kashe mutane dubu za a iya yin haƙuri amma aka kashe shi wannan ƙasar za ta iya wargajewa kuma mutum ne kuma mutum ne saboda haka ahalilin maratibi ne maratib ne akwai abubuwa da yawa to haka wajen babin ijtihadi idan suka yi sabani fil nazilati allati waqa an-nass fiha wa nasiya gashi nassi ya zo cikin nazilin abun amma an mance da shi bayan saukansa faman sadafa min al-mujtahidin wanda ya dace daga cikin mujtahidin zalikar hukumu ya dace da wannan hukunci allazi waqa an-nass bihi wanda da ga nassi yana kai amma an mance huwal musibu to shine mai dace wannan da shehu tijani ya faɗa min al mujtahidin fi nafs al amri da shi zai amfani wal baquna sauran mukhdi'un fi nafs al amr to idan ana so karin yaji ce hadi shehu hasan bin ya kawo a cikin littafin sa shehu tijani ma ya kawo anan baya cikin jawahirul ma'ani shi malami ya fi kai ba malami ba kowa ya san kan shi almar'u faqihu nafsahu mutum shi kowa sanin kan shi in an kalle ka an ganka mutumin kirki ne kai din dan iska ne ka sani ka sani duk abin da za a faɗa ka sani saboda shi dan adam an yi shi ne alammul hisab aladdul hisab aladdul hisab mutum ne mai husuma mai tsanani cikin husuma zai yi abu in aka ba ka ce ya yi sai ya nuna bacin rai a yaƙi kuma ba zai ce yi ba sai an kama shi an ladabantar da shi tukuna ya ce eh ne amma zai iya haɗa yaƙi akan bai yi ba kuma ya yi eh ai ta bala'i ai duk faɗan da ka gani ake yi ai akwai mai gaskiya ce amma shi ne ya ce ka zagi ubana ne ya ce ni ma kai ka fara zagi na to wannan ba san zagi uban shi amma zagi uban wani shi yasa shari'a ba ta yiwa kullum ka ji tuce maka haramun to abin da ba ka so ne kar ka yi wa wani amma ba haramun mujarradin haramun wai a wajen Allah ba ne a a tsakanin ku ne shi ne saboda duniyan an gine ta ne cikin bala'i to bala'in nan ba wanda ya isa shiga duniya bai shiga cikin wannan bala'i ba dama sunan duniyan kenan bala'i darul imtihan wal fitan wal bala to in aka zo tunda bala'i ne wannan eh gona shi ne wannan eh gona san aka zo aka yi karo sai ayi karo da nafsu al amarata bisuhi sai ayi karo da hawa mutuba to anan ne fa ake gware anan ne ake gware to wannan ake son mutum ya tsefe shi ya bar wannan abu to daga nan ne in ka zo har kai iya kokarin ka Allah ya baka dama ka gyara zuciyan ka gyara zuciyan ta samu tarkibat ta samu tarkibat ta samu tarkibat wanda kai da kanka kake tsaye kanka kullum wakila kana muhasaba wa kanka wanda abin da ba ma yi din nan yanzu waye ya zo kwanciya yana tunawa daga safiya zuwa yanzu da wa na fara magana yau a cikin na karɓi kuɗi ko na kashe kuɗi na zage na zage wani ko na yi hira a wajen wani a ba ko ko na yi hira a wajen wani da na yi hiran kuma a ciki na dan ƙara akwai wanda ke hasibu an fusa kuma kabla an ta hasabu kenan to sabon annabi suna yi kuma an bar mana mu yi sabon annabi duk wanda ya zo bacci zai zauna yau da safe da na fara fita da mai na fara masallaci to sai ne hurɗa da wani to hurɗar nan me muka yi magana nawa muka yi na kuɗi ne ko na zamantakewa ko na kaza ko na kaza na kaza yana nan daga shi cewa sai wani lokacin ƙarfe nawa kenan misali mun kai aza na yi hurɗa da mutane goma zuwa la'asar na ƙara mutane biyar zuwa magariba na ƙara mutane biyu saboda haka na yi hurɗa da mutane bayan wannan a zaune nake ko a magana sau nawa na yi a cikin maganan wani iri na yi ga yanzu lokacin dare ya yi na yi tanzihi na bi Allah na sada zumunci na yi sadaka na yi alhairi na yi kaza na yi kaza tukunan sai ka ɗauki abubuwa shi yasa abu abu huraira duk daren duniya yana yana yin wuridi dubu goma sha biyu saboda numfashi dubu ashirin da hudu ake yi a awa ashirin da hudu sai ya ce to a kadarta ya dace wajen jin Allah da numfashi dubu goma sha biyu to yana ganin ya ja numfashi na sako dubu goma sha biyu sai ya roƙi Allah da ya su farin kafin ya kwanta muna yi wannan shi ne ai a hargitse muke kawai ya hargitse muke kuma wancan tsarin shi ne tsarin da Allah ya turo ba kai ba wanda muka ce ta wannan wa zai tsaya ya bi ta wannan in ka bi ta wannan a yanzu kana cewa ai yanzu ka lalace da ba cikin lalatattun kake haka abin yake yaushe za a yi irin wannan mutum bai gama da gida ba me gida me kake yi naka ko ni Allah ne ke baka me kake yi naka ko ni Allah yanzu nan muna da yanzu wani yana da kuɗi a jikinsa yana ganin kamar nashi ne amma Allah billahi dan da koli zai ba mu shi ya kai amma a tunanin shi nashi ne saboda babu wani abin da ya san zai yi da kuɗin amma dai ya san in wani bukata ta zo za yi sai ga wani mutum ya fito ya zace maka ba ni dan Allah ko ba ni dan annabi sai kuma ka sa hannu sai ka bashi ashe dama da ko kai dan kai wani kai baka san mun shi ba shi kuma inna rabbaka la bil mirsadi ubangiji ya ce jira shi yana zuwa haka abin yake to in ka gane Allah da haka to ka zauna da Allah lafiya amma in ka gane Allah da abun hannunka naka ne to ka shiga wahala eh kwanan nan na gane wani karatu kamar haka wallahi tallahi jiya shekaran jiya shekaran jiya na gane wani abu kana ganin kamar naka ne ashe ba naka ba wallahi tallahi jiya muna da wanda ya sadi da muka kuma kai magana da ma kabiru yake faɗa yake cewa Allah baya son sai ya hatazzul arshi wallahi je ne na fahimci ne al'arshin ashe mutane ne billahi azim gashi za ka yi abu kowa sai hankalinsa ya tashi al'arshin ubangiji ne su ne su ne amma kai tunanin ka kana tsammanin Allah ne can sama ana fi girgiza kujerar shi ko da mutanen ne ai shi yasa sufaye suka ce alhalquhu kulluhum arshul lahi wallahi tallahi sai je na fahimci karatu billahi alazim haka abin yake to haka da aka dinga tafiya gradually kana ƙara karatu kana yi kana ƙara karatu kana yi kana ƙara karatu har sai ka zo ka isra'i ana yi kuma sai ka gane abin kuma zai ƙara buguwan maka ba ka da wani kuma marji Allah ka ba mu nasara ka fahimtar da mu. Haka ne ko? Wal baquna muhuduna fi nafs al-amr wa ala hadha al-fasl. To a wannan fasalin ne ya tanazzalu qawlu man qala ake saukar da maganan wanda yace min al-mujtahidina inna jami'al mujtahidina mukhti'una wanda yake cewa dukkan masu ijtihadi suna kuskure wa mus- wa mus- wa musibun minhum wanda yake dacewa cikin su wahidun ɗaya ne la bi ainihi amma ba su faɗa maka waye shi ba wa na bihi muna nufi allazi sadafa hukumul waqi'i shine wanda ya dace da hukuncin waqi'i fi nafsil amri a cikin abin da aka zo da shi wannan shi kuma yamanci fa jami'a ma sadafa hadal hukum duk wanda ya dace da wannan hukunci minal mujtahidina daga cikin fawwal musibu shine mai dacewa fi tilkan nazilati a wannan abin da ya sauko wal baquna muqdiuna anan zamu tsaya sauran su ne masu kuskure Allah ya kiyaye wancan kaga duk an yi ma hukunci ne na husnul zanni dan akai abin da ake nufi Allah ya saka da alkhairi mun yi lacci ne sosai yau اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاجم لما شرط ناصر الهج الهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار لازم صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في إمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة